بسم الله الرحمن الرحيم هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أنغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وانكداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون to Allah maɗaukakin sarki iya ta ba mu iya kissanta mana abubuwa da mushirkan larabawa suka yi ta yi saboda cutar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da abubuwa da suka dinga yi na tanadi na azaba su shirya wa annabi wannan makircin Allah ya kaɗe su shirya wa manzo Allah wannan makircin su shirya wa sahabbansa to shine sai Allah maɗaukakin sarki ya ce hal yanzuruna su kafiran makka kam su mushirkan wato me suke sauraro ne illa an tace humul mala'ikatu aw yati amru rabbika sauraro suke yi ko sai mala'iku sun zo don karɓar rayukansu aw yati amru rabbika ko kuma lamarin ubangijinka ya zo na musu azaba ko kuma sai alkiyama ta zo sannan su yi imani kazalika fa'ala allazina min qablihim Allah yace ai haka nan kamar yadda suka aikata din nan haka allazina min qablihim min al'umam haka al'ummatan da suka gabata kafin su su ma haka suka karyata suka karyata manzannin su suka suka suka karyata manzanni suka halaka wa ma zalamahumullah Allah Ubangiji ya ce wa mazalamahumullah Allah Ubangiji ya ce Allah Ubangiji bai zalunce su ba bi hilakihim bi gairi zambin da halakar da su da yi ba tare da zunubi ba walakin kanu anfusahum yazlimuna sai dai su ne da kansu suka zalunci kansu da kafirci na'am na'am فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فأصابهم نعم فأصابهم سيئات ما عملوا وهاك بهم ما كانوا به يستهزئون الله مدوكاkin sarki yace fa asabahum sayi'atu ma amilu wato sai munanan ayyukan da suka dinga aikatawa dinnan sai Allah ya saka musu da munanan ayyukan da suka yi wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'una wato abinda suka kasance suna ta yin izgilanci da shi suna yi wa manzo Allah izgilanci wa haka bihim sai ya sauka a gare su ma kanu bihi yastahzi'una abinda suka kasance suna izgili da shi na azaba sai ya sauka a gare su na'am
قال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين وقال الذين أشركوا من أهل مكة وإنن da suka yi shirka daga mutanen makka wato mushirkan garin makka waƙala sai suka ce lausha Allahu ma abadda min dunihi min shay'in ai da Allah ya so da ba za mu bauta wani Allah ba wato gumakan da suke bautawa sai suka ce ai da Allah ya so da ba za mu bauta wa gumakan ba Allah ne ya so muke bauta wa gumakan da bai so ba da ba za mu bauta sun dawo yan hakika kenan shedanu eh wai da Allah ne ya so ai da da Allah bai so ba da ba za su bauta wa gumakan ba Allah ne wato ya so shi yasa suka bauta wa gumakan nahnu wala abauna wala harramna min dunihi min shay'in suka ce da mu da iyayenmu duk Allah ne ya so shi yasa muke bauta wa gumaka da Allah bai so ba ai da ba za mu bauta wa gumaka ba kuma da ba za mu haramta wa abubuwan da Allah ya halitta mana ba min al-baha'id was-sawa'id daga cikin abubuwa na dabbobi da suka yi ta haramtawa su ce wannan ai ba za a mata labtu ba wannan ba za a ci wannan ba wannan suka dinga haramta abin da Allah bai haramta musu ba sai suke cewa wannan ai duk Allah ne ya so muka yi da Allah bai so ba da ba za mu yi haka ba kenan kazalika fa alal ladzina min qablihim Allah ya ce kaman haka allazina min qablihim wa'annan da suka wuce kafin su su ma haka suka karyata manzanninsu haka suka dinga aikatawa fa hal alar rusuli illa al balagul mubin ai fa ma alar rusuli kenan ba abun da yake kan manzanni illa al balagul mubin sai dai wato su isar kuma su yi bayani su isar da sakon da Allah ya aiko su da shi su yi wa mutane bayani shine kawai yake kan manzanni amma shari'a ta Allah ne walaysa alaihimul hidayah shari'a ba ta hannun manzanni iyakaci dai abinda Allah ya aiko su da shi su shiryar su kira al'umma zuwa ga abinda Allah ya aiko su da shi saura kuma shari'a ta Allah ne wanda Allah ya so ya shiryar da shi sai ya shiryar da shi na'am ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله
ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المخذبين الله ما دوكين سركي ولقد حقيقة بعثنا في كل أمة رسولا أي من أيكو kowace al'umma mun aiko mata da manzo wanda zai kira ta zuwa ga addini kuma da manzannin suka zo abinda suka kira su zuwa gare shi sune suka ce musu ani ibudullah ku bauta wa Allah ku kaɗaita shi wasta ni daguta kuma ku nesanci gumaka ku kiyayi gumaka ku kaɗaita Allah ku yadda da shi sannan kuma ku nisanci gumaka kada ku bauta musu Allah ya ce fa minhum man hadalla fa amana kenan a cikin wannan al'ummar sai aka samu wasu wadda Allah ya shiryar da su sai suka yi imani wa minhum man haqqat alaihi dalala sai wasu kuma daga cikin su sai bata ta wajaba a gare su suka dawo ba su yi imani ba saboda cikin ilimin Allah dama Allah ya san ba za su yi imanin ba sai Allah madaukakin sarki ya ce fasiru ya ku faru makkata fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukazzibina ya ku kafuran makka ku yi tafiya mana a bayan kasa ku yi ta tafiya mana a bayan kasa fanzuru ku duba ku gani kaifa kana aqibatul mukazzibina ya ya karshen wadda suka karyata manzanni ya dawo ta dai ya dawo Allah ya halakar da su sun halaka kenan na'am in ta'ris ala hudahum fa inna Allah la yuhda man yudil wa ma lahum min nasirin in ta'ris ala hudahum fa inna Allah la yuhda man yudil wa ma lahum min nasirin Allah madaukakin sarki yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in taharis ala hudehu wato idan kana kai kwadayi akan shiriyar su daman shi manzo Allah iya son kowa ya shiri baya son wani ya tafi wuta shi yasa Allah yake cewa laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim shi manzo Allah yana kwaɗayin duk al'umma gaba ɗaya su shiga cikin aljanna to shi yasa Allah idan ya kira su zuwa ga Allah suka ki su amsa to sai abun ya dame shi sai ya dame shi har Allah yana ce masa la'allaka baqiun nafsaka to shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yana so kowa idan ya shiga aljanna baya so ya ga ɗaya ya shiga wuta to shine Allah yake cewa in taharis ala hudehum wato idan kana kwaɗayi a bisa shiriwarsu to wa kad adallahumullahu ai Allah ya ɓadda su la taqdiru ala zalika baka da iko ka shiryar da su saboda Allah ya riga ya fitar da su shiriya ta Allah ne wanda Allah bai shiryar da shi ba ba zai shiryu ba fa inna Allah la yuhda man yudil Allah ubangiji baya shiryar da wanda ya bata man yuridu iblalahu wanda Allah ya so ya bar shi to Allah baya shiryar da shi sai Allah ya bar shi ya bata kenan wa ma lahum min nasirin kuma ba su da wanda zai taimake su mani'ina min azabillah wanda zai hana su daga su fada azabar Allah tunda sun ki su yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama to ba shakka za su fada azaba kuma ba mai hana su su shiga cikin wannan azabar tunda sun ki su bi hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na'am وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بل وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون Allah madaukakin sarki ya ce wa'annan mushrikan larabawan ne wa aqsamu billahi jahada aymani sun rantse sun yi rantse wa Allah matukar rantsuwa cewa wai rantsuwar tasu la ya fasallahu man ya mutu ai duk wanda ya mutu Allah ba zai tashe shi ba Allah ya ce bale ya fasuhu haka yake zan tashe su duk wanda ya mutu sai na tashe shi inji Allah wa'adan alaihi haqqan wannan alkawari ne wanda Allah ya yi kuma gaskiya ne eh gaskiya ne Allah ya karfafa maganar wa'adan alaihi haqqan walakin na aksarar nasu la ya'lamuna sai dai mafi yawa mafiya yawan mutane su ne mutanen makka la ya alamu na zalika ai wasu san haka ba ai duk wanda ya mutu sai Allah ya tashe shi in dai baka so a tashe ka to karka yadda ka mutu amma in dai ka mutu sai Allah ya tashe ka mutanen India da mutanen China yawanci idan mutum ya mutu sai su kona shi su kona shi wai saboda kada a tashe shi a alkiyama ai dai ya mutu to sai an tashe shi akwai wani hadisi ma da ya bada kissar wani mutum a bani isra'ila shi da mutuwar ta zo masa sai ya tara 'ya'yansa sai ya ce musu da allah idan na mutu ku sai itace ku kona ni sai na dawo toka idan na dawo toka sai ku je ku bakin kogi ran da ake iska sai ku sheke tokattawa saboda wai shi yana tsoro kada allah ya kamu tattara shi yake nan da ya mutu suka je suka kona shi ya dawo toka suka je bakin kogi suka sheƙe tokar tasaran da ake iska bayan sun gama sheƙe tokar sai Allah ya tattara ta gaba ɗaya sai Allah kuma sai tashi sai Allah ya ce me yasa kai haka ya ce Allah tsoron ka nake ji to an ce dai Allah ya masa rahama shi Allah inda ka ji tsoronsa shi kenan eh da gaske saboda haka duk mutumin da ya mutu to Allah zai tashe shi ko a kabari ka mutu in ka mutu ko da kabari aka kai ka ko da ruwa ko da wata dabba ce ta cinye ka ko da gutsi-gutsi aka yi da kai duk inda dai kai to Allah sai ya tattaro ka ya dawo da kai gaban saran tashin alkiyama kuma sai ya maka hisabi na'am ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين Allah zai tashe su duk wanda ya mutu Allah zai tashe shi idan Allah ya tashe su su kafiran nan sai Allah ya bayyana wa wadda suka yi sabani da su daga muminai muminai sun kira su zuwa ga addini sun ki suke cewa su in sun in an mutu ba za a tashi mutum ba saboda haka Allah zai tashe su ya ya tashe su a ranar alkiyaman sannan kuma ya bayyana wa muminan ga su nan wali alaman lazina kafaru annahum kanu kazibina sannan su kafiran kuma su san lallai su makaryata ne sun ce ba za su tashi ba gashi an yi tashin alkiyamar kuma gashi Allah ya tashe su har wani kafiri sai ɗauko busasshen kashi kashin da ya riddige sai ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ce sai kira sunan manzo Allah ya ce yanzu kana ganin idan muka mutu muka rididdige muka dawo kaman wannan kashin Allah zai tashe mu manzo Allah ya ce masa kunu hijaratan aw hadid ku dawo ko ko da bakin karfe kuka dawo ko ko itace kuka dawo Allah ubangiji sai ya tashe ku kuma sai ya muku hisabi saboda haka duk dai wanda ka ganshi a bayan kasa haihuwarsa aka yi kuma zai mutu kuma idan ya mutu Allah ubangiji zai tashe shi ranar alkiyama na'am إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول
إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون Allah madaukakin sarki ya ce musu ai abun ba wani mai wahala bane Allah da ya halicce ku babu kai wannan bai masa wahala ba sai dan kuma ya halicce ka ga kai ya matar da kai kuma ya tashe ka sai ya masa wahala yace ai lamarin yadda yake faɗin mu da shay'in ga wani abu za a ranna in muka nufi abun cewa kawai muke kun kasance fa yakunu sai abun ya kasance kawai in Allah ya ce tashi shikenan sai kaga ka tashi in Allah ya ce mutu sai kaga ka mutu duk al'amarin Allah idan Allah ya nufi abun zai yi kawai cewa yake kun kasance sai abun kuma sai ya kasance to ai ba ba Allah ba tabaraka wata'ala yanzu mu dinnan ma gaba ɗayan mu yanzu idan kana zaune in kai nufin zaka tashi waye yake zuwa ya kama kai daga kaka tashi ai kai ne kawai da kayan nufi shi kenan kudurar Allah zai ta tashe ka sai ka kawai ka tashi in za ka yi magana wa yake buɗe bakin ka ce sai ka yi magana kawai kudurar Allah ce kawai da kayan nufin magana sai ka ka buɗe bakin ka kana magana kana tsaye in kana so ka zauna wa yake kama kai zaunar da kai duk dai kudurar Allah ne Allah ne yake zaunar da kai shi ke tasanka duk taharrukinka gaba ɗaya tasarrufinka Allah ne yake mummotsa ka ba don haka ba da ba za ka iya ba idan Allah ya bar idonka shikenan sai kaga idon ya makance kai ka daina gani idan Allah ya ce bakinka ya daina magana shikenan sai ka bebance ka daina magana ke idan kana tsaye kana tafiya shikenan sai Allah in yana so ya ga ka daina tafiyar shikenan sai a dora ma wata larura sai ka ka zauna ba za ka iya tafiya ba sai da a tura ka a keke tafiya ta kare saboda haka shi lamarin Allah duk abin da Allah yake nufi idan ya ce wa abun kun kasance shikenan kawai sai abun ya kasance to haka lamarin Allah yake tabaraka wa ta'ala na'am والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون Allah maɗaukakin sarki yake cewa wallazi na hajaru fillahi wadda suka yi hijira cikin sha'anin addinin Allah li iqamati dinihi saboda tabbatar da addinin Allah suka bar garuruwarsu suka yi hijira daga garin Makka suka koma Madina saboda su karfafa addinin Allah tabaraka wata'ala min ba'di ma zulimu bayan an cutar da su bayan mushrikan laraba a makka sun cutar da su shine annabi da sahabbansa suka koma madina Allah ya ce lanubawwi annahum fid dunya hasanatan wato za mu saukar da su a wani gida za mu saukar da su a wani gida shine inda suka bari suka koma madina to Allah zai saukar da su a wani wuri mai kyau shine zai musu fi duniya hasanatan a duniyar ma Allah zai saukar da su ya ba su abu mai kyau hiyal madina ita ce madina wala ajrul akirati kuma ladan su na lahira akbaru shine mafi girma daga wannan wuri da Allah ya ba su na madinan ya kyautata musu ladan da za su samu na lahira kuma yafi laukanu ya alamuna da dai sun kasance sun sani wannan aya lokacin da aka dinga cutar da sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama to shikenan annabi ya umurce su su yi hijira daga farko ma hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam cewa su yi Afirka nan wurin mu annabi ya ce su zo Habasha ya ce akwai wani sarki a wurin Kirista ne wanda ba a zaluntar wani a ƙarƙashin mulkinsa to shikenan suka shirya suka yi hijira suka taho Habasha habasha nan cikin addis ababa ko ethiopia baƙaƙen fata ne irin musu rukunan sabon manzan Allah suka tafi a lokacin to lokacin babu waya babu abubuwa na sadarwa din nan da labari ya dade sabon manzan Allah sun tafi ba labari sai manzan Allah yake tambaya yace yanzu wa yake da labarin ta ina yanzu sahabbai na da suka yi hijira suka yi tafi habashan nan kowa ya ji labarin inda suke sai wata tsohuwa ta ce can na gansu can wajen kogi suna tafiya a cikinsu ta ce har da sayidina usmanu yana auren yar manzan allah sallallahu alaihi wasallam take cewa na gansu suna tafiya kusa da kogi ta ce har na ga shi sayidina usmanu ya ɗora yar annabi kenan akan dokinsa ko jakinsa yana korawa suna tafiya shi yana kora sai manzo Allah ya ce Allahu akbar ya ce bayan annabi ludu babu wani mutum da ya hijira da iyalinsa saboda ɗaukaka addinin Allah sai sayyidina Usman sai sayyidina Usman Usman ibn Affan kenan eh shine wanda ake ce masa zunnurain ma'abocin haske guda biyu shi ya auri yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta rasu a wurinsa manzo Allah ya ƙara masa wata ita ma ta sake rasuwa manzo Allah ya ce da akwai wata yar da mun kara masa shi yasa yake ce masa zunnuraini ma'abucin haske guda biyu amma fa duk wannan falalar tasa duk wannan darajar tasa a wajen manzo Allah lokacin da ya hau halifanci sai da ya kai idan yana hudu ba lokacin yara sun taso ba su ga manzon Allah ba su ba su taso da ladabi ba yaro kaga ya zo da gudu ya zo ya fincike sanda a hannunsa akan mimbari yana cewa ya zage shi sai karya yake sai da na usmanu fa kai karshen ta ma ai kashe shi suka yi yanka suka masa yankan rago yana sulkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin wadda mala'iku ma suna jin kunyarsa amma kaga yanka shi aka yankan rago saboda zamani ba shi da ba shi da wannan to haka to shine lokacin da sabon manzo Allah su suka tafi suka yi hijira suka tafi Habasha to suka je su lokacin da wannan jami'i za hawa ta sauka lokacin da Allah yake ambatan afaraitumul lata wal uzza wa manata salisata al ukhra to shikenan sai mushrikan larabawa sai suka faɗi suka yi sujjada to sai ruma zai yadu a duniya cewa ai shikenan garin makan ma gaba ɗaya sun musulunta to sai sabon manzo Allah da suke habasha sai suka ji labari cewa ai musulunci ya ci garin makka gaba ɗaya sai suka dawo da suka dawo sai suka samu ina ai tsananin ya yi tsanani abun ya wuce ma duk abun da ake tsammani tsananin ya yi tsanani sosai to suka sake annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake umurtar su su koma to daga baya dai aka dinga azabtar da sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama har ta kai akwai akwai sumayya akwai a wannan yasir akwai ya sunan mahaifinsa akwai yasir a yasir din ne da ammar ɗansa yasir ne da tijon ammar ibnu yasir shi kuma ɗansa da matarsa sumayya aka dinga musu azaba to lokacin ba ƙarfi ba yadda aka iya aka ɗaure su kowa dai ya san yadda zafin rana yake a makka wuri ne mai zafi karfe bakwai na safiya ko shida sai kaga kamar karfe ɗayan rana haka makka take amma haka aka ɗaure wa'annan sahabban ana musu azaba har makiyin allah nan abu jahal ya kawo wani mashi ita kan yazo ya caka mata a farjinta ma ta dai a nan ita ta yi shahada manzo allah ya zo ya wuce ya samu ana musu azaba shi yasir din an ɗaure shi sun ɗaure wuyansa suna cewa sai ya kafurcewa allah da annai muhammadu sallallahu alaihi wasallama yana ta cewa ahad la ilaha illallah muhammadu rasulullah shi ma dai haka har ya cika shi kuma amma din yana daure suka ce sai ya faɗi bakar magana akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan su sake shi suka matsa masa dai har ta kai ya faɗi wani abu din da ya faɗa daga baya ya zo ya samu manzo Allah yana kuka ya ce ga abin da suka yi sun kashe mahaifiyata sun kashe dattijona ni ma naga za su kashe ni suka ce in ba na faɗi wata magana a kanka ba ba zan tsira ba kuma na faɗa to amma ya ya rasulullahi annabi ya ce ya kake jin zuciyarka ya ce ya rasulullah zuciyata tana cike da imani da soyayyarka manzo Allah ya ce babu komai gaba ma in sun sake takura ka irin wannan ka faɗa illa man ukriha wa qalbuhu mudma'innun bil imani sai wanda aka tilasta shi amma zuciyarsa tana cike da imani to wannan babu komai manzo Allah yazo yana wucewa ya samu ana musu azaba to ba yadda aka iya lokacin sai annabi ya daga musu hannu kawai yace sabaran ya ahla yasir fa inna maw'idukumul janna yace ku yi hakuri ya ku iyalan yasir alkawari na da ku ba duniya bane aljanna ne to shi annabi da in zaka bi shi ka bi shi ne kawai saboda lahira eh to haka abun yake to lokacin da suka bayan daga baya abu dai ya tsananta aka dinga kashe sahabban to sai Allah tabaraka wa ta'ala sai wa annabi sallallahu alaihi wasallam umurni yayi hijira manzo Allah ya zo da rana gidan sayyidina Abubakar bayan mafiya yawan sahabbai duk sun yi hijira sun bar garin Makka sun bar manzon Allah da sayyidina Abubakar yanzu samu sayyidina Abubakar sayyidina Abubakar ya fito ya ganshi ya ce ya rasulullahi ka zo a wani lokaci da baka ta saba zuwa ba tsakiyar rana annabi ya ce an min umurni da in yi hijira in bar wannan gari na makka in koma garin madina to shikenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai sai na abubakar ya ce asuhba ya rasulullah asuhba ya ce ya rasulullah ya abotar mu ya ya abotar mu sai ya ce ai da kai aka ce za a tafi to nan ne sai na abubakar ya shirya abubuwan hawa guda biyu suka tashi suka yi hijira daga garin makka zuwa madina da manzan Allah da sayyidina abubakar da wani mai nuna musu hanya to suna tafiya hijiran nan sayyidina abubakar sai ya koma gaban manzan Allah sai ya tsaya ana tafiya to can kuma sai aga ya dawo bayan manzan Allah sai ya koma daman manzan Allah sai ya koma hagun manzan Allah manzan Allah ya ce ya abubakar ka nitsu mana me yake faruwa haka ya ce ya rasulallahi idan ina gabanka ina tafiya sai in yi tunanin kada wani mushirki ya zo ta baya ya harbo kifiya ya same ka sai in yi sauri in koma baya saboda idan kifiyar ta zo a kan ta same ka gwamnati ta same ni ka ji yadda sabbai suke son manzo Allah ya ce to idan ana tafiya kuma sai in ga kada fa su harbo ta ta dama na ta daman ka to sai in koma daman ka wai yana ta kokarin dai ko da za a kawo hari shi a same shi kar a samu manzo Allah to daga nan suka tafi suka je garu saurin wani wuri ne wani kogon dutse ne yana nan tsakanin mil uku da garin makka ko da yake yanzu duk abin ya haɗe ma ya dawo cikin gari gaba ɗaya suka je suka shiga cikin garu saurin daga nan suka ɗan yi kwanaki suka fita kuma suka kama hanyar madina suka isa sun bar garin makka ranar litinin suka isa garin madina ranar litinin to haka hijirar ta kasance to bayan an je an yi hijira an kafa daular musulunci bayan manzan Allah bayan sayidina abubakar bayan sayidina umar da ya hau kan halifanci to shi ya fara yi wa lokacin an samu fatahi an samu buɗi an buɗe garuruwa da yawa ƙasashe duk an buɗe su musulunci ya yaɗu a duniya an samu ganima da yawa wajen yaƙi to sai ana dukiya ta fara yawa to sai sayidina umar sai ya dinga yi wa sahabban manzan Allah salari shi ya fara yin salari wa sahabban manzan Allah aka yadda ya tsara salara sai ya fara raba shi wa matan manzan Allah matan manzan Allah sun fi kowa kaso mai yawa sannan babban manzan Allah sayyidina Abbas shi ma nasa sannan sayyidina Hassan da sayyidina Hussein sai yayi salaran daidai kusancinka da manzan Allah daidai yadda kudinka zai fi yawa to akwai ɗansa ana ce masa ana ce masa Abdullahi ibn Umar sai ya zo ya samu baban nasa ya ce ya babana ya ce wannan matan manzan Allah ne in ka ba su salaran su ya fi namu su da mun ummahatul mu'minina ne wannan sayyidina Abbas babban manzan Allah ne in ka ba shi salaran ya fi namu shi mun san babban manzan Allah ne to amma sayyidina Hassan da sayyidina Husaini ai abokai na ne saboda tare suka tashi suke wasan kasa yaya su kuma salaran su ya fi nawa bayan tare muka tashi da su a gaban shugaban halitta sai sayyidina Umar ya ce ai ka kawo mun uwarka wadda ta kai uwar sayidina Hassan da Husaini su fa yan na na faɗi mani sannan ka kawo babanka wadda ya kai babansu sayidina Ali ne fa babansu ka kawo kakanka wanda ya kai kakansu Muhammadu Rasulullahi shi ne kakansu to shi yasa sai salaransu ya dawo ya fi nasa to haka dai to lokacin da ya dinga raba musu wannan salaran to sai yana karanta musu wannan ayar sai yana cewa wallazina hajaru fillahi min ba'di ma zulimu lanubawwi annahum fid dunya hasanatan sai ce musu wala ajrul akhirati akbaru law kanu ya'lamuna daga duniya dai kun ga abin da Allah ya baku to amma abin da Allah ya ajiye muku kuma a lahira akbaru ya fi wannan law kanu ya'lamuna da kun san haka na'am الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون الذين صبروا wa'annan wanda suka yi hakuri ala azal mushrikina bisa cutar wanda mushrikai suka dinga musu to wa ala rabbihim yatawakkaluna kuma suka dogara ga ubangijinsu to shi yasa Allah ya azurta su tun daga duniya kuma abin da zai ba su a lahira akbaru yafi wannan din na'am وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون تصوم شركا لارما لسكي تشوى ميسا الله يا أيكو وي مرايا نجدان أبو لهب أبو طالب مرايا جدان أبو طالب وشين أن محمد صلى الله عليه وسلم me yasa Allah bai aiko mala'ika ba da Allah yana so mu yi imani ya turo mala'ika mana daga sama shine Allah madaukakin sarki yake musu raddi yace wa ma arsalna min qablika illa rijala ai ba mu aiko wani makafin kai illa rijalan sai mazaje muka aiko mutane muka aiko kuma mazaje nuhi ilaihim muka yi wahayi zuwa gare su la mala'ikatan ba mala'iku muka aiko ba Allah ya ce musu fasalu ahla zikiri in kuntum la ta'lamuna ku tambayi malamai mana masana at-taura da linjila ku ji labari a wajen su ai ba mala'iku muka aiko ba mutane dai muka aiko to saboda haka su suna ganin waya za a yi aiko mutum sannan in haka ne in gaskiya ne a aiko mala'ika ba to sai Allah ya aiko annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama suna ganin mutum ne to amma shi ma mutum ne amma ba irin mutane ba ai manzo Allah mutum ne ba shakka an yi shi a cikin jinsin mutane amma fa ba irin mutane ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan yana tafiya iyakan yadda yake kallon gabansa yadda kowa a cikinmu nan yake kallon gabansa haka annabi yake kallon bayansa wannan mutum ne irin kowane mutum manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama kuda baya sauka a jikinsa kuda baya sauka a jikinsa ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in dabbobi suka ganshi suna gane wane ne sai kaga sun tashi in dabba tana tana kwance ta ga manzo Allah sai ta tashi ta tsaya ta bude kunnuwanta tana ganin manzo Allah ko manzo Allah yana magana da dabbobi wannan mutum ne irin kowane irin mutum wata rana manzo Allah ya zo wucewa ta wani shinge haka na wasu na wasu a Madina shikenan sai suka ce ya rasulullahi wani raƙumi ne namu muna zaune da shi lafiya amma yau tun safe duk wanda ya shiga kansa sai ya tada hauka yana so ya halaka mutane sai manzo Allah ya shiga ciki suka ce ya rasulallah yana hauka fa annabi kawai sai ya tafi kansa annabi yana zuwa kansa raƙumin nan sai ya zo sai girif kawai sai ya durkusa a gaban manzan Allah saboda shi ya san waye annabi Muhammad sai aka ji manzan Allah yana masa magana shi raƙumin yana yi wa annabi magana annabi yana masa magana sai annabi ya fito sai ya ce raƙumin ku ya gaya mu ya ce ya daɗe yana muku wahala tun yana yaro ku lafta masa kaya a jenan a jenan sai da ya tsufa yanzu sai ya ji kuna shawarar za a nemo za a yanka shi to shi yasa ya tada wannan haukar amma in kuka min alkawari ba za ku yanka shi ba ni kuma zan roƙe shi sai ya nutsu ya daina muku wannan haukar suka ce ya rasulullahi ba za mu yanka shi ba mun bari mun bari sai aka ga manzo Allah ya sake zuwa ya masa magana a kunnensa shikenan sai raƙumi ya daina hauka ya nutsu ya daina hauka gaba daya to kaga raƙumi yana magana da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam idan ka ce annabi mutum ne irinka kai ko akuyar gidanka ko kyanwar gidanka kana magana da ita ai kai ba irin annabi ba ne muhammadu basharun la kal bashari bal huwa kal yaqutu bainal hajari shi annabi muhammadu mutum ne amma ba kaman irin mutane ba eh kaman yaqutu ne a tsakanin duwatsu diamond ka samu diamond yanzu ka zo ka sashi a cikin duwatsu ai shi ma dutse ne amma fa ba irin wa'annan duwatsu ba wani balarabin kauye ya je ya farauto damo sai ya zo ya samu ana cike an kewaye annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai matso ya kira wani daga cike ce ya akal arab menene yake faruwa a nan ya kai dan uwana balarabe me faru a nan sai ce wani mutum ne ya za'amu annahu nabiyun ya ji khabaru min sama wani ne wai yake cewa shi annabi ne labarai suna zuwa masa daga sama sai ya matso da damonsa ya je ya farauto damon ya yanka damon damon yana cikin raritarsa wato yadda jakarsa din nan sai ya matso ya matso sai da ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ya akal arab atazamu annaka rasulun min Allah ya kai dan uwana balarabe yanzu kai kana riya kai annabi ne daga Allah annabi ya ce ba shakka ni jakadan Allah ne Allah ne ya aiko ni sai ce to ni ba zan yi imani da kai ba sai wannan damon nawa ya yadda kai ya yi imani da kai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya wa damo magana ya ce ya dabbu marrabuka ya ce ya kai damo waye ubangijinka a wata ruwayar manka waye halice ka sai damo ya dinga yi wa Allah kirari ya ce Allahn da ikonsa yake sama tafarkansa suke cikin ruwa ya dinga yi wa Allah kirari da har ce kowa yana ji a wurin ya ce shi ya halicce ni annabi ya ce wa man ana ni kuma wane ne ni ya ce an ta zai kullum man buwa fal kiyama ya ce kai kuma kai ne a don duk wanda zai zo filin tashin alkiyama ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka rasulullah damo yayi shaida kowa yana ji shikenan balarabin kauye ya ga abin da bai taba gani ba sai makyarkata ta kama shi jikinsa ya dinga rawa yake cewa kamun umarni in maka sujjada kamun umarni in ma sujjada annabi ya ce a'a ai ba a mun sujjada da zan umarci wani ya yi wa wani sujjada da sai in umarci mace ta dinga yi wa mijinta sujjada saboda haƙƙin mijinta da yake kanta to wannan annabi muhammadu ka ce mutum ne irinka to to shi yasa su suna ganin kamar mutum ne irinsu mutum ne jikinsa jiki ne na dan adam amma ba irin jikukkunan mu ba eh shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan ya wuce ta nan to duk wanda ya zo ya bi hanyar sa ya gane annabi Muhammadu ya bi wannan hanyar saboda zai ji kamshi yana tashi wata rana ya je gidansu Anas ibn Malik wajen mahaifiyar Anas ummu Sulaimi sai ya je kwanta zai yi kailula shi manzo Allah baya bacci yadda muke bacci din nan kai bacci gaba daya hankalin kai bar jikinka yana cewa idaniya ta ce take bacci amma zuciyata ba ta bacci to sai ya kwanta zai yi kailula abinda ake cewa kailula baccin rana ka dan kwanta ka huta da rana to yana kwance sai ita ummu sulaimin mama sayyidina anas sai ta dauko kwalba tana katsan gumin jikin manzon Allah sai juyo ya ce mata ya un musulmin me kike yi haka ta ce ai wannan gumin naka da muke katsa muna sa shi a cikin kayan kamshinmu ne gaba ɗaya fi kowane kamshi daɗi to kai yanzu idan ka haɗa zufa ba ai sai dai a kauci sai ka sai an fifita ka tukunna to shi manzo Allah da ya haɗa zufa to sai kawai kamshi sai ya tashi a wurin to wannan a ce ka ce mutum ne irinka mutum ne amma ba irinmu ba Allah ma ya kai faɗa masa kulin da ma ana basharun mislukum amma yuha ilayya ni mutum jiki ne irin ku amma fa ana mun wahayi to ai ku mu ba a mana wahayi saboda haka mu ba irin sa bane shi shugaban mu ne sallallahu alaihi wasallam na'am na'am eh fasalu ahla zikiri Allah ya ce ku tambaya mana ku tambayi malamai masana at-taura da linjila in kuntum la ta'lamuna in ku ba ku san haka ba ku tambaye su ku ji mala'iku ne na aiko musu ai Allah ya aiko musu mutane ya aiko musu amma annabawa na
بالبينات والزور وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون الله مدوكين سركي يتي بالبينات na aiko su annabawan nan ne bilbayyana wato da mu'ujizozi da hujjoji mabayyana wa zuburi kuma da littattafai kaman annabi Musa an aiko shi da taura irin su sufi Ibrahim wa Musa annabi Isa da linjila haka dai annabi Ibrahim shi ma dukkan su annabawan nan an aiko su da hujjoji da kuma littafi shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya aiko shi da alkur'ani eh wa anzalna ilayka zikira Allah ya ce muka saukar maka da zikira shine alqur'ani litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim don kaiwa mutanen don kaiwa mutane bayanin ma nuzila ilaihim abunda na saukar musu abunda Allah ya saukar wa mutanen fihi min al-halali wal harami ka musu bayanin wannan halal ne wannan haram yace wala allahum yatafakkaruna hakika ko su kuma za su yi tunani su ma su gane hukuncin Allah wannan ayar malamai suna cewa ita ce hujja akan hadisan manzo Allah da kuma bayanunnuka na fiqihu da malamai suka yi Allah ya ce wa anzalna ilayka zikira mun saukar maka da zikira shine alqur'ani Allah ya saukar wa annabi Muhammadu alqur'ani sai Allah ya ce litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhi kai kuma annabi Muhammadu kai wa mutanen bayanin abinda na saukar maka da su abinda na saukar musu da, da, da shi a cikin alqur'ani kaga bayanunnukan da annabi yake yi wa mutane ai shine hadisansa wala'allahum yatafakkaruna su kuma da aka musu bai annabin ya musu bayani su kuma su yi tunani to sai su fidda hukunce hukunce shi yasa zaka ji Imam Malik ya ce ni a a hadisin nan na manzon Allah kaza na fahimta wancan kuma ya ce a hadisin nan na manzon Allah ni kuma kaza na fahimta shine wala'allahum yatafakkaruna kuma wannan tun zamanin manzo Allah an samu haka wata rana za a je bani Quraiza sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man kana minkum sami'an wa muti'an fala yusalliyanna al-asra illa fi bani quraiza yace duk wanda yake jin magana ta duk wanda yake mun biyayya kada ya sallar la'asar sai a bani quraiza to sahabbai sun taho sai lokacin sallar la'asar ya kama su akan hanya sai suka kasu kashi biyu kashi ɗaya suka ce to annabi ya ce duk wanda yake masa biyayya yake jin zancensa kada ya sallar la'asar sai a bani quraiza gashi kuma ba mu je bani ƙuraiza ba muna hanya saboda haka mu dai ba za mu yi sallah ba sai mun je bani ƙuraiza sauran sabon kuma suka ce a'a ai annabi yana nufin mu yi sauri ne mu je bani ƙuraiza kan lokacin la'asar ya wuce to tunda ba mu yi saurin bai yiwu ba gashi lokacin la'asar ya zo mana to mu kam za mu yi sallah sai suka yi sallah kaga an yi sabani ko wa'annan suka ce ba za su yi ba sai sun je bani ƙuraiza wa'annan kuma suka ce za su yi suka yi sallar su gaba ɗaya suka je suka yi wa annabi bayani suka ce ya rasulallah ga abin da ya faru annabi ya ce dukkan sun yi daidai duk ya tabbatar da su to saboda haka saɓani a cikin musulunci ba bakon abu ba ne amma bakon abu shine kafurta mutane kawai don ka fahimci abin da ban fahimta ba ka ce ni ba musulmi ba ne ko kuma ni na fahimci abin da kai baka fahimta ba in ce kai ba musulmi ba ne a wannan shine kuskure tun zamanin sahabbai akwai sabani saboda kowa akwai yadda yake fahimtar aya da kuma hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma kowa sai ya rike fahimtarsa saura kuma sai a barwa Allah amma babu kafurta juna wannan wani abu ne wanda ya zo duniya daga baya amma sahabbai su ba san kafurta junansu ba to shine Allah madaukakin sarki yake fada wala allahum yatafakkaruna hakika ko su za su yi tunani fi zalika fa yatabiruna sai su lura da ayoyin Allah su ga me Allah yake nufi na'am أفعمل الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون الله مدaukakin sarki ya ce wa'annan mushrikai ne na Makka da suke ta cutar da manzon Allah suke ta shirya masa munanan abubuwa kam sun amince ne inji Allah an yaksifa Allahu bihimul arda Allah ya sa ƙasa ta ƙage ta cinye su Allah ya kisfar da su wato ƙasa ta kece ta, ta, ta cinye su kamar yadda ta yi wa ƙaruna sun amince ne a musu haka aw ya ce humul azabu min haisu la yash'uruna ko ku azabar Allah ta zo musu ta inda basu sani ba ta ta jihar da basu sani ba kawai azaba ta zo ta kama su sun amince ne in ji Allah na'am aw ya'khudhum fi taqallulihim fama hum bimu'minin aw ya'khudhum fi taqallubihim fama hum bimu'jizina Allah ya ce aw ya'khudhum fi taqallubihim ay fi asfarihim litijara yace ko kuma sun amince ne Allah ubangijin ya dinga kama su lokacin da suka tafi kasuwancin su wancan ya tafi kasuwa can wancan ya tafi Allah ya kama su da azaba fama hum bi mu'jizina su fa ba masu tserewa Allah bane in Allah ya ce zai kama su ba su tsere masa ba na'am أو يأخذهم على تغرب فإن ربهم لرؤوف رحيم aw yakhuzahum ala takawufin fa inna rabbakum la raufur rahim Allah yace aw yakhuzahum ala takawufin ko kuma Allah din ko azabar tasa ta dinga kama su ɗaya bayan ɗaya kaɗan kaɗan ta kama wannan gobe ta kama wannan fa inna rabbakum la raufur rahim hakika ubangijinku mai yawan rangwame ne kuma mai yawan jin kai ne ta inda yake wato yake muku jinkirin ukuba sai kun zo abin da ya sa su kafiran nan da suke tare da manzo Allah kaga Allah ya musu afuwa a lokacin bai turo azabar ta zo ta kame su ba saboda annabi yana cikin su eh wa ma kana Allah mu'azzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'azzibahum wa hum yastaghfiruna Allah bai kasance zai wa al'ummar azaba ba alhali kai kana cikinsu shi annabi shine ainihin rahmatin rabbaniya muddin yana cikin al'umma to azaba ba za ta zo ba idan kuma annabi ya fita ya bar al'ummar to muddin suna istighfari kuma ba za a ba za a musu azaba ne to shi yasa kafiran lokacin da yake annabin yana cikin su duk wannan abubuwa da Allah yake faɗa zai musu azaba zai kama su amma sai da Allah ya fidda su ya kai su wani ƙauye ana ce mar badar aka je aka yaƙe su aka kashe saba'in aka kama saba'in to kaga yadda Allah yake cewa zai halaka su zai yi kaza zai yi kaza kaga ai za a ga kamar duniyar ce gaba ɗaya za a halaka amma saboda annabi yana cikin su sai aka kama manyan su saba'in su ma ba a cikin garin makka ba sai da aka kai su wani ƙauye da ake cewa badar sannan Allah ya kama su saboda girman annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam na'am أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتغير ظلاله عن اليمين والشمائل يتغير ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخلون أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء تتفيأ زلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داكرون الله مدوكاkin sarki yace su mushrikan laraba wannan kam awalam yarau ila ma khalaqa Allahu min shay'in su kan ba sa gani ne su duba mana su gani dukkan abin da Allah ya halitta ba su gani bane abun yana yana wato yana ran yana inuwarsa tana tana yi wa Allah sujjada ba sa gani ne yanzu da safe idan rana ta fito sai kaga bishiyoyi da tsire-tsire gaba ɗayansu sai kaga sun kwanta haka idan rana ta fito ta zo tsakiya sai kaga sun tashi sun tsaya ko ba haka bane abun yake idan yamma sai kuma rana ta zo faduwa sai kaga gaba ɗaya sun yi lugum haka to ai duk sujjada suke wa Allah Allah ya ce su kafiran kam su duba mana su gani su duba su gani duk abin da Allah ya halitta fa abun nan yana yi wa Allah sujjada yana yi wa Allah sujjada ko menene kuma har su kafiran ma na yanzu da ake tare da su akwai wanda Allah ya sa shi aiki ya ki yanzu kana zaune kawai sai Allah ya ce kai ta ka je ban daki ilhama ce a zuciyarka zaka ji kawai ta ka shiga ban daki cikin ka ya baci mutum ya isa ya tawaye ya ce Allah ba zan je ba ya yi tawaye ba da gani Allah ya ce je dole sai ya tafi da gudu ma zai je in ban ɗakin ma akwai wani sai ya buga kai sauri da Allah ka ciki na ya ɓaci Allah ne tura shi dole sa sai ya je sai ya je ba yadda iya Eh, in ka zo kwanciya ba rigi haka za ka kwanta akan gadon ka ka limsa gaba ɗaya ba ko ka so ko ka ki ai ka yi sujjada wa Allah Eh, ka yi sujjada ko menene yana bin Allah ɗau'an wa karhan ko yana so ko baya so to sai dai wanda ya bi shari'a sai ya samu rahamar Allah wanda kuma bai bi shari'a ba to wannan kuma hakika ta sa dole shi ma ya bi Allah ba yadda ya iya to shine Allah yake cewa ba sa gani ne Eh, ko me da menene ai yana yi wa Allah sujjada tabaraka wa ta'ala Mm.
ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون الله مدوكين سركي يتي ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض ما في السماوات وما في الأرض duk abin da yake cikin sammai bakwai da abin da yake cikin ƙasai bakwai gaba ɗaya na sujjada wa Allah tabaraka wa ta'ala kowace dabba tana yi wa Allah sujjada tabaraka wa ta'ala wal mala'ikatu haka nan mala'iku kasan zikiri tabdilan Allah ya keɓance su ne da ambaton su a nan saboda girmama su wa hum la yastakbirun su ba sa yi wa Allah girman kai suna yi wa Allah sujjada tabaraka wa ta'ala يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون yakafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun wato su mala'ikun suna tsoron Allah tabaraka wa ta'ala eh, da yake shi Allah din wa huwal qahir fawqa ibadi Allah yana sama ga halitta gaba daya saboda haka suna tsoron Allah gaba daya wa yaf'aluna ma yu'maruna kuma suna aikata abinda Allah ya umarce su da su ba sa masa taurin kai tabaraka wa ta'ala Mm.
وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون وقال الله لا تتخذوا إله- إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون Allah madaukakin sarki ya ce la tattakizo ilahai ne isnai kada ku riki abun bauta guda biyu kada ku riki alloli guda biyu shi Allah shi kadai ne inna ma huwa ilahun wahid shi dai Allah shine ubangiji abun bauta guda daya babu na biyu tare da shi fa iya ya farhabuni Allah ya ce ni kadai za ku ji tsoro na duna gairi ba wani na ba shi kadai ne Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda muka faɗa shekaran jiya ne ko jiya allolin da a ce suna da yawa da ba abin da zai yi dan wannan Allah idan ya ce yana so a yi ruwa sai ɗaya Allah ya ce a ni kuma ba na so a yi ruwan yau to ya za a yi kenan in wannan ya ce yau sanyi nake so sai ya ce a ni kuma zafi nake so kaga sai abun gaba ɗaya rikici shi yasa Allah ya ce law kana fihi ma alihatu illa Allah la fasadata eh da a ce akwai wani Allah tare da Allah to da lamarin gaba ɗaya sai ya rikici to amma da yake shi Allah shi kadai ne tabaraka wa ta'ala mm.
وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واسبا أفغير الله تتقون ما في السماوات والأرض abin da yake cikin sammai da kansai wala na Allah ne gaba ɗaya tabaraka wa ta'ala mulkan wa kalkan wa abidan shi ya mallake su halittarsa ne kuma bayansa ne tabaraka wa ta'ala Allah ya ce afa gairar lahi tattakuna shin wani Allah za ku ji tsoro ku bar Allah ai Allah shi kaɗai da abin tsoro tabaraka wa ta'ala Mm.
وما بكم من نعمة فمن الله Mm.
ثم إذا مسكم الضر فإليه تجعرون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون الله مدوكين سرجية وما بكم من نعمة فمن الله وتدوة نعمة دكوك سامو to daga Allah take tabaraka wa ta'ala la ya ti biha ghayruhu wanin sa bai sai zo muku da wata ni'ima ba duk wata ni'ima da kuka gani to daga Allah ta zo muku tabaraka wa ta'ala summa idza massakumud durru sannan kuma idan wata cuta ta same ku ko talauci fa ilaihi taj'arun zuwa gare shi dai za ku yi taraki ku dinga daga muryar ku kuna ta istigasa kuna ta addu'a to shi Allah komai da komai nasa ne babu wani da yin wani abu sai shi tabaraka wa ta'ala lokaci yayi to alhamdulillah abinda muka faɗa daidai Allah ubangiji ya ba mu ladansa abinda muka kuskure Allah ya yafe mana albarkar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yan uwa kamar yadda muke faɗa kullun dai muna cikin wata mai albarka a yawaita ibada a yawaita addu'a Allah ya ba mu zaman lafiya a wannan ƙasa ta mu ta Najeriya albarkar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh